أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا تكون عشرين دي دي وتن رمضان يكرت دو دي دي دو دي أربعين دي بقوي yau kuma tara ga watan maris shekara ta 2026 allah ya kara mara yin albarka ɗinin kwanuka 20 da muka yi allah ya karɓe ba da muka yi a ciki wanda ya san ya yi ƙoƙari to ya ƙara himma doki idan ya tasan magarin da zai je zabura yake mun kusa kai gaci daga yau abin da ya rage sulusi ko ƙasa da sulusi kwana goma ko tara muna roƙon Allah ɗauki sarki ya ƙara mana lafiya a cikin wannan kwanuka ya ba mu ikon jajircewa abu ne sananne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan waɗannan kwanaki goma suka shigo ahya lailahu wa aiqaza ahlahu wa shadda mi izarahu idan wannan goma na ƙarshe na ramadan suka shigo annabi raya su yake yi hana iyalansa bacci ke ta da su yake yi su wasu raya su sannan ɗaure mayafinsa yake yi wato mana baya kusanta iyali yana nisanta jin daɗin duniya don ya raya waɗannan darare saboda albarkarsu kuma a cikinsu ne ya ce mu nemi lailatul qadr daren yau daren 21 dare mai zuwa ke na yau ɗin nan da daren jibi 23 da na 25 da na ashirin da bakwai da na ashirin likita ne kawai kake so kai daidai nake dararin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu nemi lailatul qadr ya ce wannan da Allah ya ce khairun min alf shahr kaga an sauke mana ba a barta duk tsawon shekara kwana 360 baka santa ba ba a barta ga watan gaba ɗaya ba sai aka taƙaita ta a kwana goma a kwana goma ma a dararen wutar akwai wani clip da na yi shekarun baya a masallacin musab bin umair ɗan gemu yana da baƙi go clip ɗin duk shekara irin wannan rana na ɗauko shi ma an turo min na tura ma mutane a ciki ina ba da shawara cewa kowa ya lizimci wani aiki a dararen nan don ya yi dace har na ba da misali da karatun ƙulhu Allahu ahad wadda manzo Allah sallallahu alaihi ce ta'dil sulus al-Qur'an daidai take da sulusun Qur'ani ma'ana in karanta karanta ta sau uku ka sauka Qur'ani to akwai hadisi kuma mai magana ce in ka karanta ta sau goma Allah zai gina maka gida aljanna wannan hadisi za ku ji maganganun malamai akai saboda akwai sabani game da shi ya zo da ruwaye da yawa akwai ta tsabarani akwai ta imamu ahmad akwai ta ibnu maja akwai ruwayoyinsa daban-daban da hanyoyi daban-daban waɗanda wasu malamai sun jona suka ce ya inganta misali akwai ruwayan da take mursal ne na sa'id ibn musayyib wanda ibnu kasir yake cewa wa hadha mursalun jayyid mursal shine hadisin da tabi'i ya kawo bai ambaci sahabi ba to ibn al-musayyib shi kadai ne tabi'in da ko bai ambaci sabi ba ana karɓar ruwayarsa muna hadisi ya zo ta wannan hanya akwai ta tabarani a hausat malamai sun raunana ta saboda tana da hali ibn al-mutawakkil akwai ruwayan imamu ahmad wadda da annabi sallallahu alaihi faɗi cewa ma in kai kul huwallahu goma za a gina ma gida aljanna sai na sai ce idan nastaghfir ya rasulullah manzo Allah ya hankali sai mutum goma goma goma goma sai ce Allahu aksar wa atyab ita ma wannan tana da rauni amma mala albani ya jona ta ya inganta ta ya ce hasan hadisi ne mai kyau akwai masu rauni kwarai akwai ruwayar da a cikinta akwai rishdin matruk ne kuma da same ruwaya akwai ibnu lahi'a kaga ta ƙara rauni so in wani ya kalli wata ruwaya sai ya raunana in wani ya kalli wata sai ya hassana in wani ya duba bi majmu'i turuk sai ya ce babu laifi don haka wannan clip din suna tambaya ta malam hadisi na sun ce yana da rauni sai ce eh lalle sun ce yana da rauni amma wasu kuma sun ce yana da kyau to a fadailul amal idan hadisi rauninsa bai gama tabbata ba ko kuma bai zama rauni shadidan ba to ana amfani da shi wajen fadailul amal waɗanda suna da asali ga addini shi yasa bin bas da aka tambaye shi sai ce ni fa wannan hadisi ban sai yana da wani asali ingantacce ba yace amma dai kullu wallahi kowa ya san muhimmancin ta kuma babu wata surar da take da falala irin tata saboda ka in ka yawaita karanta ta babu laifi kaga ba na dai kai goma goma ɗin har sau goma ko makamancin haka to saboda ka dai muradi wannan dararin kowa ya kiya wani alkhairi a cikinsu in sadaka in salati in istighfari in tilawa in sallah in zikiri na tasbihi da hailala da sauransu in sada zumunci ya zan dai dararin nan goma kowane dare kana da wani aiki da ka lizimta a cikin shi Allah kai mana tawfiki Allah ka samu dace da daren lailatul qadari kuma ka samu na ciwon da kake gafarta mu akwai addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi idan lailatul qadr ta kama nana aisha ta tambaye shi tace me zan ce idan Allah ya gwada min lailatul qadr sai ce kice Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni bi abi anta ummi ya rasulullah wato babu mai nasiha ga wannan al'umma kamar mai gidan nan yana son kowa ya iya don haka sai ba da addu'ar da ko takwali na rike ta wane ne wanda bai ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni akwai shi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sannan me ya kai girman wannan addu'a kana dai musulmi kana kalmar shahada ga sallar farilla ga azumin farilla ko ga zikirin bayan sallah ga sada zumunci ga magana mai kyau tsakaninka da mutane in ka girma kila ka yi aure ka yi haƙurin zaman aure ko ki yi haƙurin zaman aure kila ka haifu ka yi reno ka yi tarbiyya ka kashe kuɗi ma iyali ayyukan lada duk sun taru to me kake tsoro zunubi so zu babban abin da kake so al'afu min Allah Allah ya maka afuwa idan ya maka afuwa wai zalla dan nan kadai kake da ita zunubi an goge ma me zai hana ka shiga aljanna don haka wannan yana cikin gamammun addu'o'i manya na annabi sallallahu alaihi wasallam zaka waɗannan darare mu lizimce su kuma ku sani daren yana farawa da zarar rana ta faɗi don haka yau din nan rana tana faɗuwa ka fara lissafi kila mun shiga lailatul qadr Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa فاعف عني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أكرنت شغلغلا أكرنت يا وجه يا وجه أكرنت فير الركي الركي أبو بند با إبادة بسبو دمي سبو دا فللا أكم فللاني شي كان سر رمضان akwai hadisi wanda malamai sun karɓe shi wanda ya ce duk nafilarka a ciki za ka sa matsayin farillar wajen ramadan ma'ana farillar da muka tun shawwal muke yi har sha'aban kun san farilla ba ta ɗaya da nafila ga lada ko to nafilar mu ta ramadan irin ta ce sai ce farilla kuma kaman farilla saba'in wadda ba ta ramadan ba da haka la'asar ɗinnan da muka yi ɗazu kamar la'asar saba'in ce kaga idan muna da kwana talatin ina waɗanda ke jin haushi yau a ga wata ba bonus ne ƙari ne talatin sau biyar nawa kenan sallah ɗari da hamsin sallah ɗari da hamsin kace sau saba'in dubu ɗaya da ɗari biyar sau bakwai kaga dubu wato kusan dai sama da sallah miliyan ɗaya za ka yi a cikin watan ramadan akwai falalar da ta fi haka to sai ka zo ka ce ga wani dare shi kuma shi daren komai na ibada a cikinsa shi kuma khairun min alfi shahar ya fi wata dubu ma'ana ya fi kwana dubu talatin a ramadan kaga da za ka fidda shi wajen ramadan sai ka ninka wannan fasau saba'in ma'ana sama da kwana miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya abin fata yawa fa kenan salatinka istighfarinka naira ɗari ɗinka ta sadaka kai buɗin bakinka ma sahur ɗinka tunda duk cikin lailatul qadr za ka yi su ai sai rana ta faɗi za ka yi buɗin baki ko wannan dabinin da za ka ci buɗin bakin naka shi ma na lailatul qadr ne yana da bambanci da na jiya lada ne su ya kamata duk awannin dararen nan da mintunan su kar mai sakaci da su idza dakhala al-ashru ahya laylahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zara aw tarwaya wa jadda wa shadda al-mi'zar manzo Allah zai dage ya daura gefto mana ba wasa ba firarraki ba chattings ba browsings ba bibiyar youtubes kawai a dukufa ga abin da ibada ne idan a youtube ɗinka tilawa za ka ɗauko ta sheikh nurain sudani rahimahullah ko ta min shawi babu laifi amma dai idan majiriyat me ya gudana a middle east me ake ciki a australia me ya labarin ƙasar chadi ina labarin niger me ake ciki a maiduguri me ake ciki a nan sokoto duk aje su yau wannan daren ka dukufa kai ta addu'a kai ta zikiri da roƙon Allah wannan shine abin da ya dace ga wa'annan darare Allah kai mun da taufiki jiya mun kwana akan aya ta nawa 177 da bakwai ina za mu tashi to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ديكي الله تبارك وتعالى can a ayoyin da suka gabata ya yi maganar jihadi da shahada saboda Allah sannan ya kawo amalul birri to sai kawo maganan qisas anan maganan kisa wanda aka kashe amma ba bisa shari'a ba wa za a kashe bisa shari'a mutum biyu ne wanda ya daga tuta zai yaƙi musulunci wanda za a kashe shi shar'an shari'a ta yadda da kuma wanda ya keta doka keta wadda shari'a ta ce a kashe shi ma'ana kotun musulunci ta masa hukuncin kisa bisa ga hujjoji na shari'a wannan suna na shari'a ta ce a kashe duk wanda ba wannan ba idan aka kashe shi to Allah ya yi fushi da mai kisan sannan kuma ya sa hukunci wannan shine hukuncin ya ayyu allazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta maku an faralta maku alqisasu ɗaukar fansa fil qatla ga waɗanda aka kashe duk wanda aka kashe a musulunci ba tare da dalilin kisansa ba to Allah ya wajabta muku alƙisas amma sai ce alaikum don haka abu ne collective na al'umma don haka shugaba shi ke wakiltar mu gare shi ce wanda ya kashe ɗan uwanka ka zabura ka kashe shi wanda ya kashe matarka ka kashe shi wanda ya kashe ɗanka ka kashe a'a ka kama shi ka kai ma hukuma ko ka nemi hukuma ta kama shi a tabbatar da hujja ba ƙarya kake masa ba sannan sai a kashe shi kafin zuwan musulunci yahudawa su suke da ƙisas amma ba su da diya wanda ya kashe kai tsaye kashe shi ake yi kiristoci diya gare su su ko ba su da rama ba su da kisasi da haka in babban attajiri ya yi kisa sai da kira kumi ɗari zan ke guda ya bayar ya ci gaba da sha'aninsa wanda ya kashe uba yana kallonsa ba abin da zai yi masa su kuma larabawa a zamanin jahiliya kenan su kuma suna da ba su da kisas suna da diya amma suna da abin suke kira sa'ar idan ɗan ƙabila a ya zo ya kisa a ƙabila b gaba ɗin ƙabila b za ta fito ta yi ƙabila a don haka maimakon mutum guda ana iya kashe mutum dubu tun ɗari takwas ana iya wata shida ana yaƙi ana yi shekara goma ana yaƙi kai akwai yaƙin da aka shekara arba'in ana har aka manta da mai dalilinsa amma manta shi wai menene ya jawo faɗan nan don duk waɗanda aka yi gabansu sun mutu to sai musulunci ya zo da adalci ya ce me ya ce kutiba alaikum alƙisasu fil qatla an wajabta muku ƙisasi ga waɗanda aka kashe alhurru bil hurri ɗa yana madadin ɗa wal abdu bil abdi bawa yana madadin bawa wal unsa bil unsa mace tana madadin mace me yasa Allah ya faɗi haka su laraba a lokacin idan kabila ta gawurta in aka kashe mace a cikin su ce wallahi namiji za ku ba mu sai namiji za mu kashewa ko kuma mace ta yi kisa mace ta yi kisa wa za a kashe ita wadda ta kisan ku ce ina mu mace ba ta ɗaya da mace ta kabilan mu macen kabilan ku ba ta ɗaya da macen kabilan mu haka namiji za ku ba mu kashe a kawo mijinta mu kashe shi ko a kawo ubanta ko a kawo yayanta haka sai ku zo ku kashe bawa a wata babbar ƙabila ko kuma bawa cikin ƙaramar ƙabila ya zo a babbar ƙabila ya kashe bawa su ce ina mola bawa bai ɗaya da bawa mu na mu bawa madadin ɗaki don haka sai an ba da ɗa to bawa material ne kasuwa ke zuwa sawo shi yana ɗaya da wanda ke sawo shi yana ɗaya da wanda ke saida shi to shine sai Allah ya ce al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa da yana madadin da bawa yana madadin bawa mace tana madadin mace tare da haka sai Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan duk wanda aka yafe masa wani abu daga dan uwansa ma'ana aka sauko daga kisasi aka dawo ga diyya kenan yanzu musulunci ya yadda da kisasi kuma ya yadda da diyya ko wadiyatu musallamatun ila ali sai ce illa an yasaddaqu sai zara kuma ana iya yin sadaka a rage maimakon wanda ya kashe a kashe sai a ce an haƙura an yafe masa amma ya kawo rakumi ɗari su ne diyya kuma asali larabawa diya a gurin su raƙumi goma ne ga abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan diya ta canza saboda abdulmuttalib ibnu hashim mahaifinsa ya yi ma Allah alkawarin cewa in ya samu ‘ya'ya goma nagartattu suka isa su ba shi kariya to zai yi laye da guda saboda Allah sai ku Allah ya jarabce shi ya ba shi ‘ya'ya goma maza ya ƙara masa tukucin hudu mata to lokacin da suka cika goma ƙaraminsu shi ne abdullah duk sun balaga sun ƙosa gudansu duk yana iya tsaye ya yaƙi a gabansa ya kare shi sai tuna alƙawarin da ya Allah don haka sai ya ɗauko yaran nan ya zo wajen gari da su ya yi ƙuri'a wa za a yanka cikinsu ƙuri'a ta faɗa kan abdullahi yaro matashi saurayi mai farin jini mai kirki nagartacce gashi kuma za a yanka shi kuma ya laifin komi ba sai mutanen makka suka fito suka ce wallahi ba kai sa ba haka kawai za mu barka ka yanka yaro bai da babu laifin yace alƙawari ne ma Allah su kuma a jahiliya annazar alƙawari alwashi ko garawa ibada ce babba mai daraja to ya za a yi tun da ya ma Allah alƙawari dole sai kuma an yi ƙuri'a ta faɗa kan abdullahi sai suka ce to a ji a yi fatawa ina ake fatawa wurin bokaye ya ka tafi wurin bokaye mahiyan bokaye lokacin mata ne aka tafi wata bokaye sai ta ce to nawa kuke diya idan an kashe mutum a cikinku suka ce raƙumi goma sai ta ce ta ku yi ƙuri'a tsakanin yaron nan da raƙumi goma in ta faɗa kan raƙuma Allah ya karɓa sai ku yanka su ku sake shi suka ce in ba ta faɗa ba suka ce ce ku ƙara goma har sai Allah ya karɓa to haka ko aka zo aka yi riƙa ƙuri'a goma goma goma sai da aka yi kasau goma tana faɗa kan abdullahi sau tara kai sai gara goma ta faɗa kan raƙuma za ka sai aka fanshe shi da su wannan labari ne na tarihi ba hadisi ba ne karka tambaye ni inganci sinadin su ruwayen tarihi ba su da wannan saboda abubuwa ne da matsayinsu bai kai nan ba don ba hukuncin Allah ce wannan suka ce shine jazakallahu khairan kasira suka ce shine dalilin da yasa laraba suka mai da diya raƙumi ɗari suka ce to ashe dai ma goma nan da muke kuskure ne ɗari Allah ka so kun ga addinin musulunci sai tabbatar da su a haka kun ji ai malaman tarihi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu zabihai ne ko shin da an yanka abdullahi ana haihuwarsa to ai kafin abdullahi ma can can zamanin isma'il shi ma yanzu za a yanka shi yanzu suke ce masa ibnu zabihai ne ko sau biyu ya kubuce ma kisa kuma zai zai a kashin ba saboda mi saboda an riga an kaddaro zai fito daga cin wannan tsatso mai daraja a tarihi Allah ce faman ufiya launin akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf to wanda aka yafe masa wani abu ma'ana aka ce an fasa kisasi ya biya diya ko kuma adiyar ba aka rage masa tunda Allah ya ce fadiyatul musallamatin lil ahli sai ce illa an yasaddaqu sai in sun yi sadaka don haka raƙumi ɗari ne to mu rage ma ka ba da saba'in da biyar to sai a zo sai alƙali ya ce to a kawo ƙananan 'yan matasa guda ashirin a kawo matsakaita guda ashirin a kawo manya guda ashirin nawa kenan sittin ko a kawo bajimai guda goma sha biyar alƙali shi zai faɗi categories ba bai guda za a ba da su ba karkasa su za a yi saboda kar a zalunci kowa nan ce duk ƙanana za a bayar shi wanda aka kashe kaga an ƙware shi wanda ake ba biya an ƙware shi in an ce dukkan manya za a bayar shi kuma ya raƙuma an ƙware shi wannan shi ne asalin diya wani lokaci za mu samu dama mu yi magana game da diyar kuɗi wadda a yau take jawo cece kuce da yawa ta zinari ko dinari wadda yau canjin da ake yi sai ka gaba raƙumi ɗari ba ko raƙumi ɗari biyar ma suna siya ko fiye da haka to muradi anan shine Allah ta'ala ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un dubu qur'ani da iya zaɓin kalma wanda aka yafe masa daga ɗan uwansa kamar kai waliyin wanda aka yi makisa ana gaya maka cewa wannan fa da ya kashe shi tsotsi ne ma ɗan uwansa ne ɗan uwansa ne musulmi so in ka yafe baka bari aka kashe shi ba ka karɓi kuɗi ka karɓi diya ka kyauta a diyar ma in ka rage ka yi masa rangwame kuma har yau ka kyauta maimakon raƙumi ɗari kana iya hamsin arba'in ka yafi sittin idan an yi haka Allah ce fattiba'un bil ma'ruf mai biya a bashi ya bi a hankali kar ka matsa ka ce to na baka kwana ishirin maza ka haɗa raƙumi ɗari yo in ba ƙasaitaccen attajiri ba zai haɗa raƙumi ɗari a kwana ashirin shi yasa a nan alƙali na shigowa sai ya ɗibi shekaru ƙwarai kuwa biya yawa gare ta wani ana ɗiba shekara uku a ce duk wata shidda ku kawo kaza ko duk ƙarshen shekara ku kawo kaza a wasu ƙasashen musulmi abinda suke yi idan an tabbatar da diyar sai a ɗora ta akan al'aƙila waɗanda ke biyanta al'aƙila su ne danginka na jininka waɗanda suke kare da masu gadon kada da ba su gadon ka to su za su taru su biya to sai a rarraba ta misali mu ɗauka miliyan ɗari biyar ne sai a samu mutum hamsin kowa nawa zai biya miliyan goma to sai a rubuta akad sai a kai tirejiri wannan kuɗin sai a fitar da su sai a biya iyalan wanda aka kashe ita kuma gwamnati yanzu ta bi ku ku ce ba ku biyan gwamnati ta in Najeriya ne kana iyawa don har yanzu sistem ɗin mu bai gaba kai ba ko amma a Saudiya baka isa ba na hira da wani ɗan taksi ya bani labarin kuɗin da ake bin sa na tara ya ce nan da kwana kaza in bai biya ba za su ninka su koma kaza bayan haka daga nan za su ninka su koma kaza tara fa irin wannan ta tsallake danja aron hannu da sauransu sun taru ga lokaci ce mai riyal dubu hamsin na baki binsa ya ce ya ƙara sati biyu za su zan riyal dubu ɗari in ya komo sati biyu za su ƙara ninkawa na ce to in suka yi ta tafiya sai ce akwai inda in suka kai komai naka zai tsaya atm ɗinka zai daina aiki layin wayar ka zai daina aiki fasfo ɗinka zai daina aiki komai naka zai daina aiki za ka waye gari ce fa ne a shagon ku baka iyawa to kaga a nan in an ce gwamnati na bin ka kuɗi ba wai zaɓi ba ne dole ne za ka biya ba irin nan ne da road safety za su tare ka buge ka buge hannunsu ba su ɗauki sanda su watsa ma gilas ɗin motar ka a can ba ruwan kowa da kai kana wuce danja bil kawai za ka ji an haska lambar ka sai alat tara ta shigo kuma don mutanen gidanku dole ka tafi ka biya in ba haka ba ka san sauran fattiban bil ma'ruf yana nufin wanda zai bibi haƙƙin sanadiyya to ya bi a hankali kar ya matsanta wa ada'un ilaihi bi ihsan shi kuma mai biya ya biya da kyautatawa kai rinka matsolanci an ce duk ƙarshen shekara ka kawo raƙumi hamsin ko kuma ce raƙumi ishirin sai ka bari sai watan maris sai april ka kawo shidda da Allah ai hakuri wallahi bai samu ba wannan ba ada'un ne laifi ihsanin bane kai fa kyautata maka akai kamata a kashe ka sai ka ce an yafe maka wa kuɗi kuma kuɗin ma kana matsolanci a kansu ku duba yadda addinin musulunci yake sasanta rigingimu duk wani conflict resolution da zaka karanta a duniya ka zo a qur'ani akwai irinsa a nips mun yi course mai wannan taken conflict resolution ya ake raba masu husuma a wannan satin da aka shi aka kare a jum'ar ni kuma sai ne hudu ba akan yadda musulunci yake sasanta masu rigima saboda wanda bai sani bai san cewa duk wani ilimin da zaka zo da shi na zamani mai amfani wallahi muna da shi a addinin musulunci dan ba jama'a kisa ne aka yi ba amma ku duba duka kalmomin yadda Allah ya zabe su faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اهتدى بعد ذلك فلا فله عذاب أليم kenan ko da mutum ya yi kisan kai to yana nan da dan uwa ne musulmi ga wanda ya kashe tsautsayi ne to wannan a karin farko kenan inda zai kisa haka ta faru ya sake na biyu fa to doka sai ta yaki a kansa kuma nan fa kun ga ana maganan kisan ganganci ne fa domin kisan kuskure baya da kisasi jama'a kisan kuskure diya kawai gare shi ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا حزوا كرشين آير kisan kuskure ba a kisasi gare shi nan da gangan su yi fada ko su yi jayayya ya ce wallahi sai na kashe ka ya je ɗauko bindiga ya harbe shi ko ya ɗauko makami ya buga masa amma har a haka Allah ce faman ufilau min akhihi shay wani akwai babban raddi ga wasu daga cikin yan bid'a masu mai da zunubi kafirci kamar mu'tazila su idan kai kisan kai baka da aljanna baka da rahama suka ce to ai gashi na cikin qur'ani ko ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما عظيما نيو sai mu ce to mu koma ma lafazin qur'ani ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه akace sakamakon sa shi kuma sakamako ba ko shi ake ba da shi akwai san da ake afwa ba haka ba da haka duk abin da ba shirka ba ana iya gama da afuwa Allah a cikinsa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha su duk abin da ba shirka ba ana gama da rangwamen Allah a cikinsa don haka dai kisan kai babban bala'i ne da ka cire shirka ba abin da kai hadarin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu almu'minu fi fussatin min dini ma lam yusib daman harama mumini ba zai gushe ba yana da sarari a addininsa in dai bai zubar da jinin da aka haramta da kayi kisan kai to ka shiga uku ka shiga red line wanda ba a tsallakawa Allah ce zalika takhfifun min rabbikum wa rahmatun wannan hukunci sauƙi ne daga ubangijinku kuma jin ƙai ne don haka ba a bar ku da tsari irin na yahudawa ƙisasi zalla ba ta yadda babu sauƙi babu sassauci ba a bar ku da diya kaɗai yadda nasara suke yi ba babu kisasi saboda ka a haƙad baƙin ciki bai baruwa da mutane sannan kuma ba a bar ku da tafarki na 'yan jahiliya wanda ya kashe mutum guda su kashe goma ba sai muku tsari na adalci mutum bai fi mutum ba kamar yadda a waccan ayar allah ta'ala ke tawa katabna alaihim fiha أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به أقر ما أكوي صدقة إن ينكي ما كني كتي ناباش نابرمش ناباش سبود الله دب كني كي ينكي با كتي نايفي مس سبود الله wasu imaninsu ya kai nan jama'a amma Allah ya san wasu imaninsu bai iya kai yasa ya ce a rama waje za a sayyatin sayyatin misra haka hukunci yake amma har yanzu faman afa wa aslaha wa ajruhu ala Allah wanda ya yafe yayi gyara domin wani lokaci irin wannan rigingimin barna suke kawa wadda Allah kaɗai ya san da zai tafi a ciki duk kaga wannan cikin conflict resolution ne Allah ce fa ajruhu ala Allah Allah shi san ladar da zai bashi ma'ana ba ma sai an faɗi ladar ba lada ce ta musamman a wurin Allah duk wanda aka taɓa wata gaba ta jikinsa amma ya yafe saboda Allah to Allah ne kaɗai sai da ladar da zai bashi ubangiji dai so yake mu zauna lafiya ubangiji so yake kada mu yi fitina kada mu zubar da jinin junanmu ومن يتدى بعد ذلك فله عذاب أليم Allah ce ta duk wanda ya tsallake iyaka bayan haka bayan wannan hukunci ya tabbata falau azabun alim yana da azaba mai raɗi me misali wanda ya tsallake ya yafi aka ba shi diya sai da ya kwashi diyar sai kai gida ko sai zo ya kashe wanda wanda ya ce ya yafi kaga wannan ta'addanci an yafe masa an sake shi an ce je ka kawo sai ya gudu kaga wannan ta'addanci so duk abin da aka yi sulhu a kansa ku tsaya a kai shine adalci sai lace walakum fil qisasi hayatu kuna da rayuwa a cikin aiwatar da qisasi su laraba abin da suke ce alqatlu anfalil qatli kisa shi ka maganin kisa don haka idan wata tunga ta zo wani gari ta kawo hari ta kashe mutum bakwai ku yi maza maza ku shirya ku je ku kashe saba'in a cikin sai a zauna lafiya wannan ita ce falsafar su alqatlu anfa lil qatl kisa ki maganin kisa sai Allah ce a walakum fil qisasi ayatu azaqul wa'in da suka yi kisan nan a kashe su to mu kun ji musibar mu a Najeriya rashin zaƙulo masu laifi a hukunta su sai a gama hukunci yanzu misali kowa ya sa abin da ya faru a Dorado na kisan janar alkali kuma kowa ya san duk wanda aka nuna kwarewa wajen bincike jami'an najeriya sun gwada kwarewa musamman jami'an leƙen asiri sai da suka tono waɗanda suka yi ta'addancin nan amma me aka yi masu babu rabin da ka ji an fidda ɗan ta'adda ga shi ƙiri-ƙiri an zo da shi filin sukuwa an masa hukunci duniya na kallo tun zamanin mulkin sojoji wai ita demokradiyya tausayi gare ta ku ji tausayin al'umma da ake zubar da jininta ku daina tausayin 'yan ta'adda ka ji babban illar demokradiyya ta fi ba da kariya ga azzalumi fiye da wanda ake zalunta ta fi ƙarfafa mai ƙarfi ta raunana mai rauni to shi a musulunci ba a yadda wanda ya yi kisa a hada da wani wurin kashe shi ba amma ba a yadda wanda ya kisa kuma a kyale shi za ku shi ake da ta tabbata babu jinkiri babu bata lokaci a kashe shi shine walakum fil qisas hayatun in kuna haka za ku tsayar da rayuka yanzu kaga waccan kabila da aka kashe mutum ratacce sai ta kashe saba'in idan aka daga hukuncin musulunci aka zakulo da kisa shi kada ya kashe shi ran mutum da an kace ta 69 sannan shi wanda ya kisan nan an riga an kashe shi wani sai ya zamuro zai kisa sai ya tuno a kai ɗibgan hawalla ya kashe shi an kai da ya kashe ɗan wani sai ya bari ta ga mun ceci wata rayuwa ko yau kullum sai mun ceci rayuwa muna kisasi to abin da yasa kisa ke yawaita saboda ba a kisasi kuma me yasa ba a kisasi saboda duniya yau duniya ce munafukar duniya azzaluma yanzu waɗannan 'yan tsirarun attajirai da aka tono labarin su kwanan nan kafin azumin nan wanda aka ce sun samu wani tsibiri wanda suka aje suka tanada ba abin da suke ciki banda ta'addanci a ɗebo ƙananan yara 'yan maza a yi alfasha da su a ɗebo 'yan yara 'yan mata ga videos kana gani yaran da su shekara biyar zuwa shida ba 'yan mata an masu ado an masu kulle an ɗauko su da ƙasashe daban-daban an kasu wani tsibiri su yi wata shida shekara ɗaya shekara biyu ana ana musu fyaɗe wai waɗannan kuma su ne ke ce ba duniya wai mu masu tabbatar da adalci su ne masu human rights don haka turji yau da za a kamo shi gwamnatin najeriya za ta yi fargaban a fito da shi ga fili a yanke masa hukunci duk irin ta'addancin da ya yi a kashe shi shi ɗairansa hukumar najeriya na jin tsoron nan don me don kada international community su ci an yi extrajudicial killing saboda mai munafukar duniya ce su waɗancan yan ta'addan fa su suka kitsa wannan kuma suke da human rights su ne wai masu kare yancin ɗan adam to suna kariyar azzalumai suna kyale wanda aka zalunta suna taimakon azzalumai masu ta'addanci suna kyale waɗanda suka zalunta da wanda suke ba ta'addanci tun zamanin jonathan cikin abin da ake ta fama da shi wai jiragen da aka so daga america ta ba da izini a yaƙi 'yan ta'adda na cikin daji a'a su har yanzu ba su yadda 'yan ta'adda ne ba za ka ga makarai da makakku yaƙi 'yan ta'adda to mene da su dama su zamu girma mu ci in ba ka yaƙi 'yan ta'adda ba ka yaƙi wa to iyaka in ba su son ka sai su liƙa maka tambarin ta'addanci sai a ba da makamai a yi ta faɗa da kai da karin jaye su ka dawo sai a jaye wannan tambarin da yau taliban kuma ba ya ta'adda ba ne bayan duk duniya ta san gaba ɗai an fuskantar da makaman duniya a kansu ko cewa su ne 'yan ta'adda na ƙarshe to yau kuma an wanke su yau an zauna lafiya da su yanzu jakadan su ba zai tafi fada white house ya zauna ya yi magana da shugaban ƙasar amurka lafiya lafiya a shashayi da shi ya dawo gida lafiya lau abin da ke faru a syria kenan abin da ya faru a afghanistan kenan ko ina haka ne ko ina haka ne saboda munafurci ake yi ba gaskiya ake akanta ba to shi hukuncin musulunci hukunci ne na gaskiya kuma duk lokacin da ba a yin safi tana karuwa take lakum fil qisasi hayatun Allah ya ce kuna da rayuwa a cikin aiwatar da kisasi ma'ana kar ku ji tausayi wanda za a kashe domin don a samar da rayuwa za a rabu da shi shi kadai ne za mu rabu da shi saboda ya zama bar gurbi cikin al'umma saboda ya zama rubabben hannu yanke shi za a yi don mai don sauran jiki ya yi lafiya sai Allah ce ya ulil albab ya ku masu hankali kenan wannan abin ba kowa ke gane shi ba aiwatar da hukuncin kisa ga masu kisan mutane ba kowa ke gane alheri ba ne sai masu hankali don haka har yanzu akwai wanda in an kamo 'yan ta'adda kidnappers da za a kamo su zai tausaya musu su ba su da rahama ba su da tausayi ba su da 'yan adamtaka ba su da hankali abinda ɗan adam bai yi ma dabba suke yi ma ɗan adam ɗan uwansu amma radda aka kamo su lauya za a ba su kuma a biya shi kuɗi kuma ya kare su a antum a ulai qad jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamati amman yakunu alaihim wakila in kun kare su da duniya gaban Allah wa zai kare su sai Allah ce walakum fil qisas hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun kenan qisasi shine hanyar takawa akwai ruwayoyi guda biyu da suke da alaka da wannan aya game da saukarta atada da sha'abi da wasu cikin malaman tabi'ai suka ce a zamanin jahiliya akwai ta'addanci da da'a ga shedan idan wani gari yaji yana da ƙarfi sai aka kashe bawa sai bawa ya kisa ya kashe bawa a cikinsu sai su ce la naqtul bi illa hurran mu walla babu kashin bawa da bawan mu sai dai ɗa in aka kashe mace sai su ce la naqtul bi illa rajulan fa anzala Allahu hadhihi al-aya yukhbirum anna al-abda bil abdi wal unsa bil unsa kaga kenan wannan aya ba ta zo ne don ta faɗa muna cewa mace daidai take da mace kaɗai ba e ta yi maganar mace in ta kashe mace a kashe ta amma to in mace ta kashe namiji ko in namiji ya kashe mace ana kashe su kaga ayar ba ta yi maganar wannan ba sai mu ɗauke su a wasu wuraren da ka wannan aya tana da hukunce-hukunce hukunci na farko shine kisan bawa da ɗa da kisan musulmi da kafin ma'alata alhurru bil hurri ɗa ya kashe ɗa a kashe shi in ɗa ya kashe bawa fa suna ɗai ba su ɗai ga haƙiƙa ne amma wa ya sa shi yin kisan haka jumhurin malamai suka ce za a duba lamarin daman dai muna magana ne game da kisan ganganci idan bawa ya kashe ɗa to a kashe shi idan kafir ya kashe musulmi to a kashe shi to idan ɗa ya kashe bawa fa ai kaga wanda ya kashe bai kai shi ba ko musulmi ya kashe kafiri kaga ai kafiri bai kai musulmi ba a idanun shari'ar musulunci wannan ɗaya wannan tsarkakake ne wannan najasa ne suna ɗai ina mal mushrikuna najas to amma matsalar ita ce zimma kafiri wanda ba yaƙi ake yi ba yarjejeniyar zaman lafiya ake ‘yan ƙasa ake to waye ce ka kashe shi tunan ne dai aka samu saɓanin malamai zan karanta muku abinda sheikh wahaba az-zuhaili ce a tafsirul munir ya cirato daga littafan malamai yace ikhtalafa al-fuqaha fi mas'alatayn huma qatl al-hurr bil 'abd wal muslim bil dhibbi malamai su yi sabani a matsaloli guda biyu da ya kashe a kashe da saboda ya kashe bawa a kashe musulmi saboda ya kashe kafirin amana yace fashtarata al-jumhur at-takafu bayna al-qatil wal maqtul fi al-islam wal hurriya da yawan malamai sai suka sa dole a samu takafu dole a samu daidaito na addini da na yanci fala yuqtalu muslimun bi kafir wala hurrun bi abd suka ce ba a kashe musulmi don kisan kafiri sai dai ya diya sannan ba a kashe ɗa don bawa sai dai ya biya diya shi kuma diyar bawa dama rabinta ɗa ce kamar da diyar mace rabinta namiji ce يتي ولم يشترط الحنفية التكافؤ في الهرية والدين إنما يكفي التكافؤ أو التساوي في الإنسانية فيقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد جمهور مالك المالكية الشافعية ده همبلية سكتي أنا باء كشي مسلمي دون كشي كافري دون بعد إسكبا باء كشي دا دون كشي باء دون بعد إسكبا أنا فيها سكتي آآ دون دين دون دون أدمي jumhurin malamai suna da hadisai akwai hadisi na imamu ahmad da asabu sunan banda na sa'i suka ruwaito daga abdullahi ibn amr ibn al-as manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yuqtalu muslimun bi kafir ba a kashe musulmi don kafir bukhari ya ruwaito shi daga ali ibn abi talib yace bi qawli alaihi salatu wasallam fil abd fi ma rawa ad-darqutni wal bayhaqi an ibn abbas marfu'an la yuqtalu hurrun bi 'abdin ba a kashe ɗa saboda bawa to kuwa nafiya don me kuka ce a kashe su suka ce don shi a zahirin ƙur'ani shi a zahirin nassoshi har da hadisan kamar da Allah ta'ala ce ya yi waladina mun kutiba alaikum alqisasu fil qatla wa lam yufarriq bayna hurrin wa 'abdin wa muslimin wa kafir haka ma da Allah ta'ala ya ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa بالنفس ولا نفرق بين النفس المسلمة وغير المسلمة ولا بين النفس الحرة وغير الحرة wannan matsala ce wadda malamai sun tattauna ta amma dai ingancin wancan hadisi na bukhari ta layuktar musulmin bukafir yana ƙarfafa cewa dole sai dai aidiya idan musulmi ya kashe kafiri amma ba za a kashe shi saboda shi ba to idan namiji ya kashe mace shi ga diya diyan namiji ninkin ta mace ce saboda shi mai gida ne takobin daga yanzu ka zo ka sabu gida namiji yana da mata uku da ɗiya ashirin goma mata goma maza da ka kashe mai gidan da ka kashe matar gidan wanda ya yi illa ga gidan da ka kashe ɗiyan nan mata goma da ka kashe ɗiyan nan maza goma wanda ya fi illa ga gidan kun bayanci bayanin rishe sa sai diya ta zamo ta namiji ninkin ta mace ce kamar yadda wajen gado in suka zama iri ɗaya namiji yake da ninkin mace saboda nauyi a kansa yake to yanzu sai namiji ya kashe mace za a ɗaukan sa a kansa ita aya a nan ta magana wal unsa bil unsa kuma baɗi ta ba ta yi maganan arrajulu bil mar'a ba ko azzakaru bil unsa ba da haka sai aka samu alhassan albasri da ata akwai ruwaya daga alim nabi talib cewa la yuqtalu rajul bil mar'a namiji iya kashe mace ba a kashe shi sai dai a hukunta shi ta hanyar biyan diya da duk wata ukubar da za a yi mashi amma ba za a kashe shi lais ibn sa'd ya ce a ana kashe namiji don mace amma ba tashi ta aure ba to ai tashi ta aure kisan ta ya fi hatsari don ita amana ce a gidansa ko ba haka ita ɗaukar ta aka yi aka bashi ba amana ba ce to da haka duk waɗannan ƙaunukan suna da rauni jumhurin malamai suka ce a'a ana kashe mace in ta kashe namiji ana kashe namiji in ya kashe mace wa katabna alayhim fiha anna nafsa bin nafsi zahir ne kuma babu wani hadisi da yace namiji ba a kashe shi ne ya kashe mace babu shi akwai hadisin da yace ba kashe musulmi ya kashe kafiri amma babu hadisin da yace in namiji ya kashe mace ba kashe shi babu wannan hadisi bil hasili ma akwai hadisi Abu Juhaifa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adna musulmi jinin su duk ɗaya ne kaga ma musulmi namiji da mace ba haka mu a da'irar musulunci babu namiji babu mace ga kisa duk wanda ya kashe kashe shi za a yi kowa daidai da wani yake akwai wata matsala kuma idan uba ya kashe ɗa ana kashe shi asali waka tauna alayhi fi annan nafsa bin nafsi amma wannan shi ya kawo shi duniya kuma a kashe shi saboda shi ibn munzir yake ce ikhtalafa ahlul ilm fi ar-rajul yaqtulu ibnahu amdan malamai su yi sabani ga wanda ya kashe ɗansa da gangan kusan na kalmar amda fa kawo ta akai saboda me saboda abu ne mai nisa a ce uba ya kashe ɗansa kuma da gangan ba abu ne mai nisa ɗaya ya kashe uba ba fa jama'a saboda wannan rahamar Allah bai sanya ta ga ɗiya akan uwayensu yadda ya sanya ta ga uwaye akan ɗiyansu ba shi yasa ya ta wasici da uwaye amma bai wasici da ɗiya ba ba ban da ƙurani ce jama'a ku ku kula da ɗiyanku ku yi musu kaza ku musu kaza kawai ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ba wata aya a ƙur'ani wadda ta ce mu kula da yamu saboda ni saboda ba a bukata an riga an samu da sosu a zukatanmu amma yin uba ya tsufa sai kaga ya fara zama wato liability ga 'ya'yansa sai ka iske mace musamman ta yi reno 'ya'ya takwas ita kadai amma su girma su takwas din a rasa mai kula da ita ita kuma kowannensu a lokacinsa tana iya bada ranta saboda shi kuma a yau ma in za a ce ya rasa koda za ta ce auna ta ko tana yi a bashi ni min rage min in aka ce ana iya cire idonki a samu shi kuma za ta bashi saboda so da ƙauna akwai hadisi shahararre wanda malamai suka yi ta kewaya a kansa wanda tirmidhi ibn majah da nasai suka rawaito daga sayyidina umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yuqadul walid bil walad ba a kashe uba saboda ya kashe da don haka jumhurin malamai in banda imamu malik suka ce to uba dai kan shi a cire shi uba a cire shi ba a kashe shi don ya kashe da amma ya biya diya kuma bai an sa komai cikin diyan a ba sauran masu cin diya imam malik ya ce iza qatala ar-rajul ibnahu muta'ammidan misla an yudji'ahu wa yazbahahu aw yasbira mimma la udra fi wala shifata fi diyal khata yuqtalu bihi shi ma imam malik fadan kaga sai da ya ginda ya duku yace idan namiji ya kashe ɗansa na farko ya zama da gangan yace kamar ya kwantar da shi ya yanka shi ko kuma yasbirahu abinda asabar shine ka daure mutum ka hana shi motsi ka yi ta harbinsa ko ka yi ta dukansa har ya mutu wasu ƙasashe ana hakan na ga wata ƙasa da su kuma suke wata ukuba ba ta da kyawun gani amma suna yi wa masu yi mata fyaɗe ne ita za a ɗaure namiji da ful rigarsa da wandonsa a ɗaɗɗaure shi ga kamar falwaya sai a zo a yanke iya duburarsa a yanke wandon wannan dubura fa ita za a samu wata irin waya ai ta duka sai an cire na sai naman ya daddage gaba ɗaya ya zama ƙashi ne ake duka sannan a sauka da shi a je asibiti ya jinya hukuncin da suke tsakanin indonesia ko wannan yankin wannan tsibirin singapore malaysia wani bidiyo na an daɗe wani kalmi ne na gani da ɗan bayani akan su haka suke yi idan an yi fyaɗe bai mutu ba amma dai ya cewa ya ciwuya zai je duwawunsa ko da shekara uku naman ya toho kaga zai tara yaran har yadda hali gobe kuma ya mota fyaɗe jibi kuma wani ɗan kallo da ya gani shi ma ya mota nan ba laifi ce min mala uzur laufi ya zan dai bai da uzuri ga abin da ya yi ɗin wala shi ba ta fi da ya ba wata shi da zai ce kuskure ne to in yayi haka uba yuqtalu bi za a kashe uban shi ma yace amma idza rabahu bis silahi aw bil asa bi qasd tadi in ya jefa masa sanda ko icce ko makami saboda ya ladabtar da shi an fi halatta ghadabin ko saboda ya kusata fa qatalu sai kashe shi la yuqtalu bi ba kashe shi لأن شبهة الأبوة قائمة شاهدة بعدم القصر لقتل yace saboda zaman sa uba ana jin da kai fa ba da gangan bane uba bai kashe ɗansa da gangan amma in ta bayyana babu wani uzuri to shikenan sai a kashe shi ga mazhaban malikiya akwai wata matsala ita ma an nafsu bin nafsi ko waka tabna alayhi fi anna nafsa bin nafsi to sai mutum bakwai suka taru suka kashe mutum guda mun yi wannan karatun wani wuri ko ba dai tafsirin bara ba ne kam wannan na bara ne ko to cikin wani karatu tunda surorin ƙasa muka yi bara da farkon bakara ma akwai inda muka yi karatu muka fayyace wannan matsalar sosai tafsirin bara ne ko to ka qur'ani kenan ta tajaddad fihi ma'lumat to kusan da in banda zahiriya duk malamai sun yarda cewa ko mutum nawa suka taru aka kashe mutum guda a kashe su gaba daya kuma da duk wanda ya taimaka don haka duk da informant da ya kawo bandit sun ka kashe in an kama da shi a kashe shi da shi cikin kisan bandit suka zo su 150 da gari mutum guda suka samu suka kashe shi da su da informants ɗinsu da aka kama duk a kashe su gaba ɗaya a kan mutum guda shi yasa da Allah ce annan nafsa bin nafsi yana nufin an nafsa alƙatila rai wanda ya kisa don haka da ɗayan da biyun da ukun da bakwai da goma wanda suka kisa duk kowanne su nafsu ne duk a kashe su wannan shine a tafarkin al-madahib arbaa suka ce tuktalu al-jama'atu bil wahid qallat al-jama'atu aw kasurat saddan lidh-dhara'i don a toshe kofar banna domin in aka ce ba a kashe wanda ya kisa da zarar su biyu ne to duk wanda zai kisa sai gayyato aboki su kashe tare ko ya gayyato ta kungiya ta yan daba irinsa su zo su ashirin su kashe sai su sha sai ce duk su duka su ashirin gaba ɗaya kashe su kun bayanci karatun falau lam yuqtalu lama amkana tatbiqul qisasi aslan yace da ba a kashe su ba har abada ba iya dabbaka qisasi إذ يتخذ يتخذ الاشتراك في القتل سببا للتخلص من القصاص don duk wanda zai kisa sai ya ci to shikenan sai ya gayyato wasu ai da su ba ko ta matsala har yau wani irin kisa za a yi ba wanda ya kisan kai akwai ra'ayoyi biyu na malamai da Allah ya ce kutuba alaikumul qisas imamu shafi'i da imam malik malamin sa suka ce ayat taqtadi al mumasalata fi kayfiyat al qatl duk irin kisa da shi za a yi masa kun san wani kisa hatsari ne dai akwai wanda ya nutsar da wani a cikin rijiyar fetur rijiyar fetur jama'a ya jefa shi ya rufe ya samu kulli wannan in za mu kashe shi a za mu yi imam malik ya ce shi ma mu jefa shi a wannan rijiyar bayan minti ishirin mu ɗauko shi daman ba sai mun bari ya rufe ya lalata ya ɓata mana hetur kai lalata mana hetur bayan minti ashirin a fito da shi ai ya gama yawo ko wanda ya minti ashirin a rijiyar fetur zai mutu ko ba zai mutu ba ina ga ko bai tsunduma cikin ta ba wari hetur na minti ashirin bai sai kashe shi ba to duk irin kisan da shi za a yi masa inda dutse ya yi a kashe shi da dutse akwai hadisin bukhari da muslim wanda Anas bin Malik ya rawaito ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama ba Yahudin da ya kashe wata baiwa kuyanga ya nanake ta tsakanin duwatsu biyu haka nan manzo Allah ya kama shi masa amma Hanafiya da Hanbaliya suka ce a su dai suna ga ba mu ma sala ga kisasi a dai kisa dai kawai wannan da yake tace mazhaba Hanbaliya ita ke Saudiya saboda duk irin nau'in kisan na mutum a Saudiya zaga da takobi ake kashe shi kuma ta baya ake yankawa ba yankan rago ake yi za a ɗaure shi a durƙusar da shi na taɓa kallon kamar abin ya ragu yanzu na taɓa kallon sa wata rana a madina sai ya je ya dawo ya je ya dawo can pat sai ya masa hasara guda da yake ƙwararre ne kuma ya gada ga iyaye ya san inda da kasara za a yanki jijiyar mukon lafiya akwai wanda ake ce a yi ma tsara biyu saboda ta'addancinsa zai tsara inda zai ji ciwo sannan ya tsara inda jijiyar za ta katse inda zai mutu akwai wanda za a yi ma tsara uku daidai gwargwadon girman irin nau'in kisan da ya shi ma to wannan dai matsalolin su akwai sauran matsaloli da ya kamata mu bibiya amma lokaci ya riga ya yi za mu dakata a nan tambayoyin da kuka turo insha Allah gobe za mu ansa sun Allah ya bada iko Allah ya karɓe ba da mu muna ƙara nana ta cewa wannan daren na yau da gare shi mun shiga cikin ashirul awakhir kuma an kai lokacin da ake so a ƙara jajircewa haka mu cigaba da jajircewa mu yawaita addu'o'i ma Najeriya da sauran ƙasashen mu na musulmi addu'a da samun aminci da ci gaba da zaman lafiya kuma ga alamu ba za a dawo da wani azumi ba sai an yi zaɓe don haka tun yanzu mu fara roƙon Allah ya yi mana nasa zaɓe kafin mu zo ga namu idan Allah ya nasa zaɓe muka zo dangwalawa kawai za mu amma in Allah ya bar mu da dabaran mu to sai mu yi irin wasu shekaru takwas da muka dawo muna da na sani bayan mun yi tsayin daka mun da su ga Allah to Allah mun baka zaɓi yanzu bamu da zaɓi Allah ka zaɓa mana alkhairi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim واعف عنا انك عفو كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين